الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة رانا الصبر hudu ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu na nahau a cikin littafin al'ajin rumiya ala tariƙi su'ali wal jawab ma'al irab ala tariƙi su'ali wal jawab ma'al irab da abdulkadir albaskari ko albiskari da ana ambata Allah ya saka masa da alkhairi za mu tashi darasi na hudu kenan a babi na farko babu ma'arifati alamatul irab a wannan babi kusan duka a littafin al'ajin rumiya ba babi mafi mahimmanci kamar sa saboda yadda ya yi bayani akan alamatin na li'irabi kusan ba kowane littafi za ka samu wannan bayani ba musamman a littattafai na ƙasa-ƙasa 'yan ƙanana kuma kamar yadda malamai suke yawan ambata inda mutum ya kula da wannan babi ya haddace shi ya fahimce shi ya yi itikaninsa so zai iya li'irabi kuma zai fahimci na hau gwargwado ya samu wani mabudi wani mabudi da zai taimake shi wajen gane lairabi rashin fahimtarsa kuma da rashin kyakkyawar fahimtarsa da shi ke bayuwa mutum ya kasa iya lairabi ko kuma ya zo yana lairabi tare da kuskure da shi yasa ya zama wajibi ko baka haddace shi wannan littafi wato wajibi ne wannan babi ka haddace shi min awwalihi ila akhiri matukar kana son ka salli irabi to shi yasa ya kira shi da babu ma'rifati alamatil i'rabi wannan babi yana karantar da mu sanin alamomin li'irabi tunda yayi bayani akan al-i'rab da kashe-kashensa to wace alama ce wadda za ta taimake ka ka gane shi irabin nan sai ce su'alun tambaya ma hiya alamatun raf'i menene alamomin raf'a tunda cikin lirabi za ka ji ana wa alamatun raf'i wa alamatun raf'i shi ita rafa din nan me ya alamata wadda ke sa a gane ta in ka ganta sai ce lirraf'i arba'u alamatin raf'a tana da alamomi hudu wa hiya dhammatu wal wawu wal alif wan nun sune akwai dhamma akwai al wawu akwai al alif akwai an nun duk inda kaji an ce wa alamatu raf'ihi to ɗayan hudun nan ne su zaka samu ko dai kaji an ce dhammatu zahira ko ka ji an ce alwawu ko ka ji an ce alifu ko ka ji an ce subutun nuni fi akhirihi ko ala akhiri to kaga in ka haddace wannan ka gama da abin da ya shafi arrafu da alamominta baka da matsala su'al tambaya fi kam min mawdi'in takunu dhammatu alamatan lirraf'i a cikin bagire nawa ne bamma take iya zama alama ga rafa ma'ana a cikin kalmomi nawa ne sai ce ta kunu bammatu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a bamma tana zamowa alama ga rafa a wurare guda hudu kacan ba su da na biyar na farko filismil mufaradi takan zamo alamar raf'a ga suna mufaradi idan ya zo marfu'i na hau misali ja'ar rajulu mutum ya zo mutumin nan ya zo fa eh to kaga ar-rajulu anan fi mahalli raf'in li'annahu fa'il wal fa'ilu marfu'un me alamar rabasa abdamma الظاهرة على في آخره لأنه سيكتش اسم مفرد إيه تنني من سامو قال لأنه اسم مفرد وليس عليه ولنا ga wasu nan ma duk saboda za su dame mu da sauti kamata ya kure hewarin na tun da kowa ya gama shigowa to ja'ar rajulu ja'ar rajulu to ar-rajulu anan marfu'un mun ce li'annahu fa'il wal fa'ilu marfu'un haka wa jam'i taksiri mutlaqa haka haka dhamma tana zuwa alama wato raf'a damma alama ce ga raf'a a cikin jam'u taksir shine na biyu mutulakan kuma jam'u taksir din na wanda yake mutulaki ma'ana ban kayyade maka da na wanda ke magana akan mata ko maza ba ai sawa'an abin nufi sawa'an ya kasance daidai ne kana limu zakarin jam'u taksir din nan yana ya shafi maza auli mu'annasin ko ya shafi limuzakkarin auli mu'annasin ko ya shafi mata mana ya shafi namiji ko ya shafi mace wato mufradinsa daga muzakkar ne ko ku daga mu'annas ne to ga misalin na farko na hau ja'atin rijalu mazaje sun zo wani sa'u shi ne misali na biyu mata ma sun zo to kaga arrijalu jam'u rajulin hmm? to shi ma annisa'u jam'u taksir ne lakin laisa lahu mufradun fi jinsi ko min labzihi laisa lahu mufradun min labzihi a lafazin annisa'u baya da mufradi kamar yadda arrijalu kaga daga lafazinsa ne aka samu rajulun to shi annisa'u baya da wannan sai dai imra'atun imra'atun kuma ba lafazin annisa'u bane to amma dai jam'u taksir ne to kaga da arrijalu da annisa'u kowannen su marfu'i ne wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu fi akhirih ko ala akhirih wa jam'il mu'annathis salimi wuri na uku shine damma takan zama alamar raf'a a cikin jam'ul mu'annath as-salim sai ce na hau misali ja'atul muslimatu duk da shi wannan jam'i akwai saɓani a kansa mafi yawan malamai haka suke kiransa jam'ul mu'annathi as-salim amma abin da ya fi shi ne ma jumi'a bi alifin wata'in mazidatain wannan ya fi kyau shi ne duk sunan da aka mai da shi jami'i ta hanyar saka masa alif a ƙarshe da kuma ta'un maftuha sannan kuma ababen ƙari ma'ana ƙara su an kai ba sa cikin asalin lafazin to wannan ana kiransa da jami shi sa za mu ga ibn malik cikin alkhulasa da sauran littattafansa haka yake siffanta shi da shi ma jumi'a bi alifin wata'in mazidataini haka ibn hisham al'ansari a littattafansa kamar su ƙaturun nada da sharhinsa da ya yi sharhul shigurun zahab shi ma da sharhinsa da ya yi haka mugunin labib haka kuma sharhi da ya yi wa alfiya ta ɗan malik ɗin aubahul masalik za ka duk inda ya zo ambatonsa haka yake ta'arifinsa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain sun ce ya fi kyau sama da a ce jam'ul mu'annasi as-salim saboda dalili shine idan ka ce jam'ul mu'annas kenan ya nuni dole sai lafazin na shi mafaradi da ake son a mai da shi jam'i sai ya zama mu'annas ko ba gaba ne an samu wasu sunaye da ake musu irin wannan jam'i kuma asalinsu muzakarai ne kamar hammam eh wurin wanka muzakkar ne to akan ce hamamatun ko hammamatun ana yi masu jam'i na yawwa bi alifin wata to kaga waccan ka'ida ta karye kenan haka cewa a salim shi ma akan yi an samu wasu su kuma sunaye da aka zo za a yi musu jam'i da wannan siga aka ga mafuradinsu bai kubuta ba abin nan bai kubuta ba ya samu canji ya samu canji kamar sajidatun eh bi iskanil ji sajidatun to an ji jam'insa sajadatun kaga a mufradi jimin tana da sukuna amma a jam'i kuma tana da haraka fata kaga mufradi bai kubuta ba to daga wannan dalili suka ce abin da yafi in ka zo ta'arifin sa ka ce ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatayn shikenan fi akhiri ya ma fi sauki amma dai wannan shi yafi shahara da ya kawo to amma dai bai kubuta ba shi ma to na hau misali ja'atil muslimatu mata musulmai sun zo kaga al muslimatu kaga ya kare da raf'a ko kuma alamar raf'a sa shine dhamma ga ta nan sama kana gani eh wannan wasalin da kake gani eh shi ake kira dhamma an gani ba shi ake kira raf'a ba eh shi raf'a ma'anawi ne ya an ce ka nuna raf'a ba a ganinta an gane illa a kwakwalwa ake hararo ta eh kamar nasba ita ma ma'anawi ce ana jin ta ne amma ba a ganinta haka jarra ko habba ko habdun su ma haka ba a ganinsu amma bamma fataha sukun da kasara waɗannan to su ne kake gani ko a yi su a sama ko a yi a ƙasa ko a yi biyu ko a yi ɗaya an gane to shi yasa an zo wajen lirabi sai ka ji an ce alamar raf'arsa saboda ita raf'a ɗin babu ta shi yasa aka faɗa maka alama domin ka iya gane ta sai ka ji an ce maka abdamma ko alfataha ko alkasara eh to a kiyaye wannan yana da fa'ida don kar a ce ma ka nuna raba sai ka ce gata nan sama a wannan alamar rafa ce ita raba din jinta ake yi cikin zance ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin marartu ko sallamtu ala muslimatin ko ko alal muslimatin to kaga jin ta ake wannan canje-canjen da aka samu to ta nan ne za ka ji ƙanshinta to sai malam ya ce wuri na hudu wal fi'ilil mudari'il ladhi saboda ma'atufun ne wal fi'ili jarra zaka basa wal fi'ilil mudari'i allazi lam yattasil bi akhirih shay'un haka da fi'ili mudari'i wanda komai bai sadu a ƙarshen sa ba wanda yujibu bina ahu da zai wajabta lallai-lallai sai an gina shi da akwai lokacin da alfi'lu almudari'u zai zo mabni zai bayani a kansu amma wannan ba shine al'aslu ba al'aslu alfi'lu almudari'u an yakuna mu'raban eh to shi ma yakan zo halin raf'a kuma raf'a din nan alamata shine dhamma na hau misali ya katubu yana rubutu ko? eh yana rubutu aujaba ba ujaba ba ne ko ujibu kai ujibu ne ujibu bisukunil wawi ujibu wannan fataha kuskure ce shi ko ma'anarsa ulzimu ujibu ina wajabta kaza ulzimu ina lizimta kaza duk ma'anarsa ɗaya wannan aujaba da ya kawo da alzama kuskure ne tunda ba fi'ili madi ake magana ba tafin ero ne sai su'al tambaya ma huwa jam'ul taksir to wannan huwa shi ma al'afsa ma jam'ul taksir ba sai ya ce huwa ba saboda bayanan da suka gabata a baya menene jam'ul taksir jam'ul taksir huwa ma taghayyara fihi bina'u mufradihi shine duk jam'in da mufradinsa tsarin ginin shi ya canza eh wato ba zai yiwu ka mai da shi jam'i ba dole sai an samu canji imma na yi masa ƙarin harufa ko na rage masa harufa ko kuma canza masa wasali canza ma wasu harufa wasali to wannan shi ake kira da taksir kuma shi ake kira da taghyir eh to duk jam'in da sai an masa haka to shi ake kira da jam'u taksir kaga shi yana kishiyanta wancan da ya gabata ka rijalin kawai misali rijalin kaga jam'u taksirin ne jam'u rajulin to sai ka duba ri kaga ra'un na da kasara a jam'i a mufradi tana da fataha ru ra kai tana da fataha ra' jimun a jam'i tana da fataha ko ja amma a mufaradi tana da dhamma ju kaga an samu ne yawa kaga mufaradin dole sai da muka canza tsarin sana asali sannan muka iya samun kalmar rijalu eh to wannan canji da aka samu shi ake kira da a taksir ma'ana karya abu daga kasara ne ya karya kaza so duk abin da ka karya to ka canza mai tsarinsa na farko ko ba haka ba to ka gani ko ga an ce mutum ya kare eh ko ga kafa ko ga hannu in ka dube jikinsa za ka ga ba haka yake asali ba to ka gani to shi yasa aka kira shi da at-taksir fa'innal mufrada kaga shi mufradi shine rajulu ta gayyara ko ya canza bi ziyadatul alifi na farko daga cikin canjin da ya samu an samu ƙarin alif a jam'i bainal jimi wallami alif ɗin da aka ƙara tsakanin jimun da lamun rija ko tare da waɗancan abubuwa da muka ambata na wasali فسمي هذا التغيير تكسيرا sai malaman nahu suka kira wannan canji da takasiri saboda sai da aka karya shi daga siffarsa ta farko saboda haka da attakasiru da attagayiru bi ma'anan duka ma'ana ɗaya ne babu bambanci sai mal ya ce ma huwal jam'u salimu to wane jam'i ne ake kira da salim lafiyayye jawab amsa aljam'u salimu jam'i lafiyayye malam ya ce huwallazi salima shine jam'in da ya kubuta ai lam ya taghayyar fihi bina'u mufradihi ma'ana tsarin ginin mufradinsa bai canza ba ma'ana yana nan yadda yake a mufaradi a jam'i ma haka yake ba a taɓa shi ba amma fa fi akhirihi wawun wa nunun a ƙarshensa sai aka ƙara masa wawun da nunun fi halatin raf'i lokacin da ya zo halin raf'a wa ya'un wa nunun aka ƙara masa ya'un da nunun fi halatayin nasbi wal jarri a hali guda biyu halin nasba da jarra ga misali ka ka fi zaidun kamar zancinka a cikin zaidu ka kawo jam'i ka ce zaiduna misali kana son ka ce ja a zaiduna zaidu da yawa sun zo kaga an samu mi ƙarin wawun da nunun ko? to ko kuma ka ce ra'aitu zaidina ko sallamtu ala zaidina kaga an samu ƙarin ya'un da nunun to wancan na farko halin raf'a ne wannan na biyu halin raf'a ne da nasaba duk zai bayani a cikin li'irabi su'alun tambaya ma ma'ana ƙaulika me ma'anar zancenka alfi'ilul mudari'u yurfa'u bi dhamma cewa shi fi'ili mudari ne masa raf'a bi dhamma idza lam yattasil bi akhirih shay'un yujibu bina'ahu in ba a samu wani abu ya zo ƙarshen sa ba da yake wajabta gina shi alfi'ilul mudari'u amsa shi fi'ili mudari'i yurfa'u yurfa'u bi dhammatin ane masa raf'a da dhamma idza lam yattasil bi akhirih ihdan nunaini in ba a samu ɗaya daga cikin nunin guda biyu sun zo ƙarshen sa ba in dai babu nunin ɗaya daga ciki biyu da za a ambata ba su zo ƙarshen sa ba to ya zama mu'urabi eh wahuma nunul inasi ita ce nunun ta mata misali misali yadribna yadribna hmm? wala yadribna bi arjulihinna to wannan nunun da kake gani nunul inasi ce an gani to anan fi'ili ya koma mabni ba mu'rabi ba zaka ce yadribna fi'ilun مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة كو بنون الإناث أجوانا ونون التوكيد هكا كما بيسادو دا نون تقرف فاوا با الخفيفة ودا تكيد دولي مثل مثال يضربن زيد ma'ana ya ban zaidu lallai zaidu yana bugu to wannan ƙarfafa zance ne shi ma ya ban sai ka ce fi'ilun mubari'un mabniyun alal fathi litisalihi bi nuni taukidil khafifa ma'ana khafifa shine wadda take da ɗauri kaga an ɗaure ta yi au nunu taukidi ko kuma ya sadu da nunu tauki da asaƙila mai nauyi wadda ita tana da wasali kuma ma an yi mata shadda shi yasa an ka kira ta da asaƙila misali misali yadribanna zaidun yadribanna ko yadribanna zaidun lallai tabbas zaidu yana bugu to da waccan mara shadda da wannan mai wasali da shadda da waccan mara wasali mai sukunin kenan duk ɗaya ne duk akan kawo su kawai don a ƙarfafa zance mislu sai ce fa'innahu ma'anunin inasi shi duk sanda fi'ili mudari ya haɗu da nunu ta mata to yubna ala sukuni ana ana gina shi akan sukuni ba marfu'i ba ne sai ce wa ma'anuni taukidil khafifa aw saqila yubna ala al-fath duk sanda ya hadu da nuna taukidi mai dauri ko mai nauyi mai shadda to akan gina shi akan fata eh wa idza tasalat bil mudari' ihdan nunaini duk sanda nunun guda biyu ta hadu da ta zo ƙarshen fi'ili mudari'i to kana mabniyan anan ginanne ne yana cikin almabniyat la mu'raban bai cikin layin li'rabi ba mu'rabi bane saboda ba zai canza ba sai dai in nunun din nan ka canza ka cire amma in dai tana nan to yadda yake din nan yana wannan kuma dama shi ake kira bina'i ya zan halin lafazi baya canzawa duk yanayi duk abin da ka sa masa in dai ba wannan abin ka cire ba eh an gane su'al tambaya aina takunu alwawu alamatan lirraf'i ina ne wawun ke zamowa alama ga raf'a takunu alwawu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini wawun tana zamowa alama ga raf'a a wurare guda biyu fi jam'il muzakkar salim ga jam'ul muzakkar salim nahau ja'al muslimuna musulmai sun zo to anan wawun din nan da ka gani ta kamin nunun ita ce alamar rafa ita ce alamar li'irabi wannan nunun kawai iwadun ce an musanya ta ne an tanwini daga tanwini wanda yake cikin sunan mufradi saboda asali musulmin ne kaga akwai tanwini to yanzu kuma musulmin shi kake son ka ce musulmai to sai suka ce ka sa wawun da nunu eh al-muslimuna ma'ana ja al-muslimuna an gani yawwa amma asali ja al-muslimu shine asali to sai suka ce idan aka yi haka to ai can akwai tanwini wani abu za a azame ya zamo alama sai suka ce to a sa nunu sai ya koma ja al-muslimu na to wannan na shi yasa ake kiranta a cikin lirabi iwadun ma'ana an canza ta an hurhura ta ne ani tanwini daga barin tanwini da aka yi filisimil mufrad a suna mufradi an gane yawwa saboda shi na hukumi bai bari idan ya kawo maka abu ya ƙara ba gaba ya cire wannan abun to bai kyale ka sai ya kawo maka wani abu wanda zai maka ishara ga wancan ɗin ba irin sarfu ba ne shi sarfa yana iya goge maka abu iya goge maka abu sai ya kawo maka wani abu kuma ya batunka amma zai baka ka'ida in ka ga na faɗi kaza to kaza ɗin nan kaza ni goge shi yasa na kawo kaza amma shi na hau sai ya goge maka sai ya kawo maka madadinsa an gane to haka suke tafiya eh to shine ne wafil asma'il khamsa haka ya zo ya zama alama ga raf'a shi alwawu a cikin sunayen nan guda biyar eh wanda zance mafi inganci shida ne wahiya su ne abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa zumalin to akwai hannu da ake karawa wanda mun sha bayani a kanta to kaga abu akwai wawun ko aku akwai wawun hamu eh? daga alhamu shine kamar makusancinka ɗan uwa shi ake kira alhamu hmm? eh to akan ce hamuki eh ma'ana makusancinki ko hamuka eh makusancinka ta ɓangaren 'yan uwa musamman dangin uba wafu shine baki wazu ma'ana sahib ai sahibu malin fahazihil asma'u turfa'u bilwawi niyabatan an dhamma to su waɗannan sunaye ane musu raf'a da wawun wawun ɗin sai ta zamo wakilci akan dhamma tunda al'asulu a kawo bamma eh kina alwawa a nan alama ce fari'iyya ba asaliya ba alama asaliya shine abdamma ita ya kamata a kawo to tunda babu ta wani dalili yasa ba za a kawo ta ba to sai aka kawo ta wadda za ta wakilce ta ita ce wawu su'al tambaya min aina takunu alifu alamatan lirrafi daga ina ne nunun take zamowa alama ga raf'a jawab amsa takunu nunu alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudari' idza ittasala bihi damiru tasniyatin a gani nunun tana zamowa alama ga raf'a ga fi'li mudari' lokacin da shi fi'li mudari' ya hadu damiri na tasniya shine alif nahau misali yaf'ala ni wa taf'ala ni suna aikatawa su biyu hmm? ko kuna aikatawa ku biyu taf'ala ni kenan to kaga ga alif nan bayan lamun la to wannan alif ita ce alamar raf'a abin nan kai ita ce alamar tasniya wannan nunun da a ƙarshe ita ce alamar rafa sau da haka za ka ce ya fa'alani fi'ilun mubari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni fi akhiri li'annahu min al-af'ali al-khamsa allati turfa'u bi subutun nuni fi akhirihi ko ala akhirihi to wannan alif ita ce fa'il damiru tasniyatin an gane? ko? ai da takunul alifu alamatan liraf'i ba mu yi shi ba kenan to takunul alifu alamatan liraf'i fi tasniyatul asma'i khassa alif tana zamowa alaman nasba a cikin sunaye waɗanda suke tasniya ma'ana abu biyu khasa keɓance ai la takunu illa fi hazal mawdi ba za ka taɓa ganin alif ta kasance alama ga raf'a ba sai a wannan wurin kaɗai nahu ja'ar rajulani mazaje biyu sun zo ko to wannan alif ta bayan lamun ita ce alamar raf'a wannan nunun iwadun ce anit tanwini kamar yadda ya gabata a cikin jam'us salim yawwa jam'ul muzakkar as-salim kenan zaka ce jaa fi'lun madin mabniun ala al-fath ar-rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد تند سناني to aina ta kunun nunu alamatin lirafi ita kuma nunu ina take zamowa alama ga rafa shine yace jawab amsa ta kunun nunu alamatin lirafi fil fi'l al mudari'i idza ittasala bihi damiru tasniyatin nunun tana zamowa alamar raf'a ga fi'ili mudari'i idan damiru tasniya ya sadu da shi nahu yaf'alani ko to kaga suna aikatawa su biyu sai ka ce ya fa'alani fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni fi akhirih wal alifu damiru tasniyati fi mahalli raf'in fa'il haka taf'alani shi ma haka zaka yi li'irabin sa kaga bambancin shi da musanna kenan shi musanna suna wanda ya gabata a baya kaga alif ita ce alamar rafa nunun iwar ce akan tanwini amma fi'ili to alif ɗin alama ce abin nan ita ce domirin raf'i amma nunun ita ce alamar raf'a idan an tabbatar da ita au domiru jam'i zukuri ko kuma wato damiri na jam'i na maza shine wawun ya sadu da fi'ili mudari to hawayo dai nunun za ta zama alamar rafa a tabbatar da ita na hawa ya fa'aluna kamar ka ce suna aikatawa da yawa wa taf'aluna kuna aikatawa da yawa ma'ana ku da yawa kuna aikata kaza to sai ka ce ya fa'aluna fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni ala akhirih li'annahu min al-af'ali al-khamsa allati turfa'u bi thubutun nuni بثبوت النون والواو ضمير جمع في محل رفع فاعل wannan wawun da kake gani wa taf'aluna aw damirul mu'annasati al mukhataba ko kuma ya haɗu da zamiri na mace wadda ake magana da ita nahau a ce taf'alina wato fi'ili mudari ya haɗu da ya'ul mukhataba kina aikata kaza to shine a larabci sai ka ce taf'ali na kaza in tafiya ce ta zahabina ta jilisina ta ƙara'ina da makamantansu sai ka sa nuno ta zo bayan ya'un da bayan ya'un to sai ka ce taf'alina fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun fi akhirih wa ya'ul mukhatabati al-mu'annatha ضمير رفع في محل رفع فاعل فإن هذه الأفعال ما ليتي حقيقة وأن أيوكا مرفوعة ko yaushe in suka zo a haka to abin wa raf'a ne littisali habin nuni saboda ƙarshen su ya sadu da nuni wa damiru tasniyati shi kuma damiri wanda an na tasniya huwal alifu shine alif fi yaf'alani wanda ya tabbata a cikin yaf'alani wa taf'alani wa damirul jam'i shi kuma damirul jam'i huwa wawu shine wawun fi yaf'aluna wa taf'aluna wa damirul mu'annathati al mukhataba huwa al ya'u fi taf'alina ka gani saboda haka malam kamar ne maka sharhin littafin ma ka karanta baka gane ba to shine sai ya ba bayani daki daki komai kaza da aka ce kaza ake nufi kaza ake nufi to in ka kwatar da hankalinka kan nasu ka fahimci abin da ake nufi ka haddace sai ka ga shi ke duk inda ka ga ibara kana iya lirabinta kana iya lirabinta to nan za mu kwana saboda muna buƙatar haddace wannan babe in dai kana son ka iya lirabi to min awalihi ila akhirihi ka haddace shi kuma ka fahimce shi kai mai karatu na suratul fatiha to insha Allah li'irabi ba zai wahalar da kai ba madasan da aka yi kuskure za ka iya gani tunda shi larabci dama yana tafiya ne da li'irabi duk sanda ka ji an ce wani ya kuskure to masanin li'irabi shi ɗaya ne zai iya faɗan haka an gane ko in ka ka kasa gane kuskuren da aka yi to baka fahimci li'irabin ba ne yadda ya kamata ko kai ɗin kayi kuskure to kana da rauni ne a li'irabi su wannan babi muhimmi jiddan shi in ka bari an ka wuce shi baka gane ba to ka samu matsala don duk littattafan da za a karanta a gaba babu wannan babin da ka bari an bar shi nan baya to ka riga ka samu matsala gaskiya ko an shiga cikin su alfiya sai dai a ita faɗa abubuwa ba ka ganewa amma in ka tsaya ka fahimce shi shi kenan Allah ya samu gani subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh